أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewa shi ya kadarta mu a wannan masallaci na markaz sabilul huda domin ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wanda wannan shine darasinmu na 37 a cikin wannan littafin kuma muna cikin babe na abin da ya shahi ahkamul jana'iz yau muna alhamis 24 ga watan Rajab 24 haka ne ko Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya daidai da 16 ga wata na 16 ga wata na biyu miladiya ta 2022 a darasin da ya gabata ina tunani mun tsaya ƙarshen hadisi na uku a cikin baban wanda hadisi da malam ya kawo mana hadisi daga abdullahi dan abbas yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama salla ala qabarin ba'da ma dufina fakabbara alaihi arba'an haka ne ko wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yace abdullahi dan abbas yace lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla akan wani kabari bayan an binne ya ce sai kabbara kabbara hudu wanda wannan hadisin kamar yadda muka gani yana mana nuni akan wato halaccin yin sallah ta gawa akan kabari sallah ta gawa akan kabari misali kamar yadda bayani ya gabata cewa an binne mutum sai zamanto akwai wanda ya cancanta ya zamanto shine zai yi mishi sallah ko bai yi mishi ba kenan zai zamanto ya zo ya yi mishi akan wannan kabarin kamar yadda nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a hadisin akwai kissa shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna hadhihi alqubur mamlu'atun mamlu'atan zulmatan ala ahliha wa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim kamar lokacin da wata mata mai wanke masallaci mai tsabtace masallaci ta mutu sahabbai suka yi da dare ne ta mutu suka binne ta da daren ba su gai ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka kwana biyu annabi ya ga bai ganin ta yace ina wace aka ce ai ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan me yasa ba ku sanar da ni ba kamar sahabbai sun kallala sha'aninta annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tashi ya je kan kabarin ta yi mata sallah sai yace lalle wannan kaburbura suna cike da duhu ga ma'abotansu amma dalilin sallah da na yi musu Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka musu wato kaburburansu ina a wannan hadisin dai da malam ya kawo mana yana nuna mana kamar yadda bayani ya gabata halaccin sallah akan kabari ga mutumin da bai yi ba sallah akan shi ga wannan jana'izai malamai suka ce ya zamanto amma wanda yake da haƙƙi misali akan wannan wato gawai ko kuma wani wanda yake shugaba ko kuma wani abu makamancin haka wasu malamai suka ce a'a gabaki ɗaya ma ba wani abu kana iya idan baka yi sallah kana iya yin wato sallah akan kabarin saboda menene sallar da aka hana akan makabarta ko akan kabari ita ce sallah wadda take da hai'a ta ruku'i da sujada da wasu abubuwa amma ita sallar gawa yaya ake yin ta a tsaye ake yin ta kenan suka ce wannan babu lahi wato kayi ka kalla alƙibla wato kayi wato sallah kamar yadda bayani wato ya gabata sannan a hadisin zan mu gani dalili ne akan kabbarori ta jana'iza kabbara guda hudu ake yi kamar yadda jamhurin malamai suka tafi akan wannan kuma ana iya ƙarawa ya zo a ƙara har biyar da kuma wato sauransu kenan a darasinmu na yau zan mu tashi hadisi na gaba malam yake cewa an aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا إمامة wato wannan hadisin hadisi na Aisha da da Allah ta tabbata a gare ta malam ya kawo mana shi a wannan baban dan ya mana nuni akan mi akan wasu abubuwa wani abu wanda yake shine at-takfin wato yi ma mamaci likafani yi ma mamaci likafani da kuma kala da ake yin likafani da wani irin kala yadi ne misali ake yin likafani da kuma adadin da ake yin wato likafani shine Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuffina fi thalathati aswabin wato an yi mishi likafani da saubi guda wato uku kenan misali ka ce da yaji guda uku ko kuma tisi guda uku ko kuma likahoni guda uku sai ta ce maka bidun wato kwarare wanda suke kwarare ne kal yamaniya kiran yaman wanda yaman an san su da kere-kere to wannan likahonin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama kira ne na abin da ya shahi yaman ta ce laisa fiha qamisun wala imama babu riga a tare da wannan likahonin kuma babu wani rawani kina wannan shine tarjama wannan hadisi akwai lafazin suhuliya eh kina wani gari ne a Yaman ake ce mishi suhuliya ko kuma kace sahuliya kana iya kace da fataha ko kuma kace suhuliya yazo a wasu ruwayoyi kenan shine bidun fi thalathati athwabin bidun suhuliyatin akwai wanda yazo kuma da lafazin wato min Yaman yamaniya kenan nan kama wanda ya gani mana ana kenan shine yace sahuliya ko kuma kace suhuliya wani wuri ne wato a Yaman ko kuma kace wani kauye ne wato a Yaman kenan dai kira kira shi likafanin da aka yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shine na wato abin da ya shahi Yaman abu na farko kuffina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi thalath athwabin likawanin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da likawani guda uku ne yana wannan yake nuna mana likawani guda nawa ake ma mutum guda uku guda uku kuma su zamanto kwarare su zamanto kwarare saboda da hori aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba a rawaito ba cewa an yi mishi an yi ma wani wanda ba da hori ba sai ta ce laisa fiha qamisun wala imama babu riga a tare da wannan likafanin wato bi ma'ana likafanin ba dimka shi ba aka yi riga da shi wala imama kuma babu rawani babu rawani ba a ce ba aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama rawani da yace shi likawani yaya ake yin ma mutum likawani likawani guda uku an so yadi misali an so yadi guda uku wanda ake yin likawani irin namu wanda ake yi a nan fari wannan sai a shimhuda shi sai a zo a ɗauko mutumin a ɗora shi a mushiriran ba ran da ciki ba a mushiriran misali kana iya ka shimhuda duka uku sai a ɗoro shi wanda ya rasu idan aka ɗoro shi sai a kamo bakin wannan wanda yake na sama na farko da bakin nan da bakin nan sai a zo a ruho mishi haka an gane a ruho shi ya rihe shi duka haka kuma wannan ma na farkon sai a ɗauka shi ma a mashi haka an gane kenan an yi lufo shi daga nan kuma wannan shi ma an lufo shi haka kenan an yi mashi da guda kenan yanzu sai a ɗauko na biyu shi ma a ɗauko a yi irin haka nan kenan misali in daga nan an sa wannan don ya saba ya tsaya kenan ya ɗauko wannan ɓangaren a sa sai a ƙara ɗauko wancan a sa kenan an yi nawa an yi biyu sai na ukun shi ma a ɗauko a janyo shi a ɗora kuma a janyo shi ma a ɗora ina an yi uku wannan shi ne ake mamaci likawani to idan aka yi kuma sai a zo nan gindin ƙawawan shi sai a sa wannan ɗan tisi wanda ake sawa sai a sa a ɗare an gane a ɗare mai daidai ƙawawan shi nan ma daidai wajen kan shi a sa a ɗare mai saboda kai ya warware na tsaka ma kuma a sa shi ma a ɗarme sai a mashi azar girgiya wanda in an zo an sa shi sai a ja ya budu kenan na tsakan kullun na tsaka ya budu an gane kenan haka ne ake yi ma mutum likawai wannan guda uku shine kawai siffar da zaka ma mutum likawai ya zo a irin wuraren mu nan zaka ga a ce a yi riga a yi a yi kamar zane zane a yi wannan duka wannan babu hadisi dai wanda ya nuna cewa ana yin su shi yasa a wannan hadisin Aisha ta ce ma laysa fiha qamisun babu riga a tare ba magana a ce sai an je an dumka likafani ko kuma wani abu makamancin haka yanan wannan in dai mutum ya iya sa likafani a haka zaka sa likafani sai kaga ya shiga lahiya lau saka yayi ashe abin ne mutum da shi kenan wannan siffa ya zo ya gayi mana siffa ta yanda wato ake yin likafani shine yace kuffina fi thalathi aswabin an yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama likafani a wato tufa wadda take guda uku suhuliyatin a wata ruwaya min yamaniyatin wato wadda take kira yaman laisa fiha qamisun wala imama a tare da su babu wato abin da ya shahi riga ko kuma abin da ya shahi wato rawani wannan da ake yi ma mutum likahoni saboda dan adam yana da karamci hatta da ya mutu ma akwai Allah subhanahu wa ta'ala ya karamta wato dan adam dole ya zamanto an suturce shi an suturce abin da ya shahi al'aura shi ya zamanto tukun aje abin ne shi Allah yake cewa wala qad karramna bani adam kenan wannan hadisin ya zo ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama launin likkafani da aka mishi shine launi wanda yake gwari wanda yake kuma guda uku kuma akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albisu min thiyabikum albiyada fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya daga cikin abin da ya shahi tufaku ku sanya farar tufa fa innaha min khairi thiyabikum saboda ita ce mafi alkhairin wato tufaku shi yasa a same ka kana da farar tufa kana sa jallabiya irin wannan ko kuma in shadda kace ka samu fara ka inti sun ka ne ka samu hori amma ya zama in rawanin ka ne ma ka samu hori lahiya laukasa to wannan yana daga cikin mafi alkhairin wato siyari in gidanka ne ma ka yi shi gida hori mai zon bulan shi motarka ko belanka ko injin ka shi ma duk ka mera su hori ko mi ka samu hori kenan wannan yana daga cikin khairu wato abin da ya shahi thiyab annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albisu min thiyabikum albiyada fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum kuma ku zamanto kun yi ma mamatan ku wato likafani da wannan abin da ya shahi wato kwarin wato abin da ya shahi tufa haka kuma zan mu dauka a cikin wannan hadisin cewa mafificin abin da ya kamata a yi ma mutum likafani da shi shine likafani guda uku likafani guda uku a samu shine cikar wato an yi ma mutum wato likawari kenan na farko shine wajibi na duka ba sabani ba sabanin cewa wannan mace ce a yi mata ko biyar ko kaza a'a wannan sunna dai abinda ta tabbatar ukun nan e a nan wajen zaka ga ana samun sabani in mace ce a ce sai an dimka an mata menene an yi wannan duka abin da ya shahi likawani abin da ya tabbata wallahu ta'ala a'lam shine wannan guda uku cewa wannan yarin a zo a yi sa maka guda a dauke ka a karo guda a dora a sa maka a sa maka na biyu a sa maka na uku abin da ake so a samu mai kabri kada a samu sara-sara kada a samu transfara in mai kabri ne daga an sa daya ya rihe jikinka kuma a ƙara ma wani kuma a ƙara ma wani ka guda uku kuma ya ne zai iya wato rihe maka wato jiki kenan shine wanda ya fi cancanta ya zamanto guda uku kenan wannan hadisin abinda malam ya kawo don ya wato karantar da mu da shi sannan kuma yana da kyau idan za a yi likkafanin ya zamanto an kyautata akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hassinu akfana mautakum wato ku kyautata wato abin da ya shahin da kafanin wato mamatanku annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku kyautata shi duk da wannan hadisin malamai suke cewa yana da dan abin da ya shahi rauni hadisi na gaba malam yake cewa an ummi atiyata al-ansariyya qalat dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama حين, توفي حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا aw akthara min zalika in ra'aytunna zalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min min kafurin fa idza faragtunna fa'adhinani falamma faragna adannahu fa'atana hikwahu qala wa qala ash'irnaha bihi ta'ni izaruhu wa fi riwayatin sab'an وقال ابدأ بميامنها وموضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وأتوانا حديثي دقى أم عطية يبدأ الله تثبت أغريتا الأنصارية إتترويت من وانا حديث أه تجد شوى دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت حين توفيت ابنته wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajensu lokacin da wato diyashi ta rasu diyashi wacce daga cikin diyashi ce ta rasu zasu mata wanka zainab lokacin da diyashi zainab wato ta rasu wanda wannan shine yazo a ruwaya ta muslim wanda ya bayyana duk da wasu malaman sira suna cewa ummu kulsum ce amma wanda yayi inganci ita ce wato zainab lokacin da ta rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mi igsilna ha thalathan ku wanke ta wato so uku a wanke ta so uku yace au khamsan ko kuma so biyar au aksara min zalika ko kuma sama da haka nan in ra'aitun na zalika in hakkun gani bukatar wato sama da haka nan ya ce bima'in wasidiri da ruwa da kuma abin da ya shahi magariya ya ce waje alnafil akhirati kafuran ya ce ku sanya a na ƙarshen wato abin da ya shahi kafur turaren kafir aushai min kafur ko wani abu daga cikin turaren kafir ya ce fa'in za faragutunna fa'adina ne idan kun ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi mini wato magana kenan a taɓo shi idan an ƙare take cewa falamma faragana lokacin da muka gama adannahu sai muka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama magana fa atana hikwahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya basu wato izar din shi fa qala yace ash'irnaha iyyahu ash'irnaha bihi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku sanya mata wato wannan ya zamanto dabra da ita dabra da ita kafin a sanya wato abin da ya shafi likkafanin a wata ruwaya ya ce saba'an kenan da ya ce talatan au hamsan ya ce au saba'an au aksara min zalika in ra'aitun na zalik a wata ruwaya kuma ya ce ibda'na bi mayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha ku fara da damarta da kuma wurare na arwalla kinan wurin arwalla idan aka zo mata wankan a fara da bangaren dama da kuma wurin arwalla yaya ake yin wankan janaba kenan wannan ya zo ya nuna mana wankan wato abin da ya shahi gawa yaya ake yin wankan gawa kuma da mi ake wanke mutum da shi kenan wannan hadisin shine zai karantar da mu na farko da ita diya annabi sallallahu alaihi wa sallama zainab ta rasu kenan shine wa'annan za su yi mata wanka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya ce musu igsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthara min zalika in ra'aytunna zalika ku wanke ta so uku idan kun so uku kuka gani akwai bukata a ƙara wanke to ku wanke ta so biyar kina abinda ake so mara wajen yin wajen wankewa ya zamanto an yi mara an yi enfer in ya zamanto so biyar in ma aka ga ana bukata ƙara wanki wanke mutum sai a yi so bakwai in an ga so bakwai ma ana ƙara akwai ƙarin wato bukata a ƙara wanke shi sai a yi so tara kenan a ƙara biyu a ƙara na takwas da na tara in an gani akwai bukata shi ma a ƙara na goma da na sha ɗaya haka har ya zamanto dattin da yake jikin mutum an hudda shi misali in a wanka uku ya zamanto an wanke jikinka babu wani datti shi kenan in he an ƙara an ƙara guda biyu an yi kenan na hudu da na biyar kenan ana iya yi na shidda da na bakwai ana iya yi shi dai ya zamanto wato an yi shi mara shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi sai ya ce bima'in wasidin da ruwa kuma da kuma abin da ya shahi magariya misali garin magarya saboda me aka ce magarya da ruwa da magarya saboda ita take matsayin wato abin da ya shafi sabulunsu kenan a nan sai ka samu sabuli mai hudda dauɗa a wanki wato mamaci da shi amma in an samu magariyar tafi saboda ne ha? eh bancin wannan bancin hudda dauɗa akwai sabulun da yanzu ai ana samun shi abubuwa jiya malamai suka ce magariya tana sa jikin mutum ya kame ya kame kamar ya kame jikin mutum ya zamanto ya kame kenan shine yace bima'in wasidirin kenan da ruwa kuma da magarya ko kuma ya zamanto da abin da ya shafi sabuli idan baka da abin da ya shafi wannan in magarye sai yace waj'alna fil akhirati kafura ai a wanka na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya kafur ko kuma shay'an min kafur wato turaren kafir an san turaren kafir aina ake aiki da shi yanzu a kusa-kusa wai mutane ina suke aiki da shi a sa shi aina cikin tuha zaka ga cikin balize mutum ya sa ka yana sa shi kayan shi suna yin kamshi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a ƙarshe kuma a wanke shi da wato wannan ko shay'in min kafur ko da turaren kafir saboda ne saboda a na farko ai aka wanke shi da wannan wannan in zai huta kenan sai a na karshe ya zama to an wanke shi an tsaftace shi wato da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza faragtunna fa adinan idan kun gama ku yi mini wato magana ku bani labari take cewa da muka kare sai muka ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari fa atana hikwahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya basu wato abin da ya shahi wato izar in shi izarin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya huddo wato ya ba su he ce musu ashirna habihi ku sanya mata shi a jikin a jikinta misali kafin a sa fara sa mata likawani ya zamanto kayan da annabi ya bada ya zamanto su ne dabra da fatar jikinta shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka kenan ya zamanto shine dabra wato da jikinta sai ya suka aikata wato haka nan a wata ruwaya kenan shine yace ibda bi mayaminihi bi mayaminha wa mawdi'ul wudu idan an zo yin wankan za a fara da bangaren dama sannan a zo wato abubuwan wato arwalla yaya ake yin wankan gawa shi mun ga yadda ake sanya likafani yaya ake yin wankan gawa yana da siffa ita ce siffa ta wankan janaba shi wankan ibada duk wanka na ibada duka siffar su guda me yake bambanta niyya ce take bambanta wankan gawa wankan janaba wankan nifasi wankan haida wankan juma'a duka siffar su guda ne niyya ce wato take bambanta yana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fara da abin da ya shahi bangaren dama da kuma irin wurare na abin da ya shahi arwalla ummu atiya take cewa waja'alna ra'asaha salatata koroni sai muka sanya wato kanta ya zamanto wato kamun guda uku me kamun guda uku sai an tsehe gashi inda kitso a tsehe abin da ya shafi kitso ya suka mashi kamun guda uku misali kamun guda nan guda nan guda kuma daga nan ganin irin mata da suke kame kansu ai suna gama gashin gaba ɗaya waje guda to su da suka mata haka sai suka mata wato kamun wato guda uku kenan wannan shine siffar wato yadda ake yin wanka na abin da ya shahi gawa idan mace ce za a tsaye mata abin da ya shahi kitso a mata kami wato wanda yake guda wato uku kenan a wannan hadisin zan mu gani abu na farko shine da tace igsilna ha talatan aw khamsan aw aksara min zalika kenan wannan abin da annabi ne ya gai kuma umarni ne kuma wajibi ne ya zamanto an bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ya ayi wallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi fa idza nahaitukum bi amrin fa idza nahaitukum an shay'in ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum yana a hadisin abu na biyu kuma nan annabi sallallahu alaihi wasallama da yi wannan umarnin zai zamanto akan wajabci ne mutlaqan game da wankan gawa musulmi idan ya mutu wajibi ne ya zamanto an yi mishi wanka wankan gawa tukwan ya zamanto an je wato an binne shi wannan shine abin da yake wato bayyana haka kuma babu laihi a wankan idan zamanto an yi uku aka gani an wanke shi so uku aka gani akwai bukata kenan ana iya wato ƙara wanke shi kamar yadda nan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗi mana da kuma a samu wato sabuli wanda yake mai kamshi ko kuma abin da ya shahi magarya kenan a wanke mutum da shi kuma ya zamanto an hwara da bangaren dama kahin bangaren hagu kamar yadda wato sunna ta tabbatar mana wato da wannan hadisi na gaba da malam ya kawo mana yake cewa an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu qala بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه wato wannan hadisi shi ma daga abdullahi dan abbas yarda allah ta tabbata a gare shi yake cewa yayin da wani mutum ya kasance yana tsaye a arfa idh waqa an rahilatihi sai ya kwado daga abin da ya shahi taguwa shi fa waqasathu aw fa aqsa fa aw aw fa aqsa'athu haka ne ko yace fa waqasathu aw qala aw qasathu kenan duka dai ma'ana guda ne a yi cewa taguwar tashi ita ta taka shi ta karya mashi wato abin da ya shahi wato wuyan shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mine sai ya ce igsiluhu bima'in wasidin ku wanke shi da ruwa da kuma magarya wa kaffinuhu fi saubaihi kuma mishi likafani da wannan tufa ta jikin shi annabi ya ce wala tuhannituhu wala tuhammiru ra'asa kada ku sanya mishi wato turare kada kuma ku zamanto kun rihe mishi kai shine a wani lafazi can kasa ya kawo maka yace wala tuhammiru wajhahu wa ra'sahu kada ku rihe mishi huskashi da kuma abin da ya shahi wato kanshi fa innahu kusan da cewa yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya za a tada shi a ranar tashin alkiyama wato yana mai yin tarbiya labbaik allahumma labbaik kina wannan shine tarjama hadisin nan ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama an zo wato a filin arfa sai ya faɗo daga saman taguwar shi ta taka shi dalilin wannan ya sababin mutuwar shi a filin arfa yana ɗauke da ihrami ana aikin haji shi wanda yake aikin haji ba so ya zamanto ya rihe huskar shi da kuma abin da ya shafi kanshi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi mishi wanka egusiluhu ku yi mishi wanka bima'in wasidirin da ruwa da magariya haka kuma wa kafinuhu fi thawbayhi likawani da za ku mishi to ku yi mishi likawani da wato abin da ya shafi tufashi wannan tufar tashi wata tufa ce a jikin shi su ne kwarare wannan ihrami kenan da izarin shi da wanda yake dorawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi mishi likawani da su yace amma dai wala tuhannatu kenan wajen yin wankan ko kuma bayan kun yi mishi wanka kada ku sanya mishi turare haka kuma wala tuhammiru ra'sahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku rihi wato kanshi a wata ruwaya wala tuhammiru ra'sa wajhahu wala ra'sahu kada ku rihe mishi huskar shi kada ku rihe mishi kanshi saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gayi maka yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya saboda za a tada shi a ranar tashin alqiyama yana mai talbiya labbaik allahumma labbaik saboda akan ta ya mutu kenan wannan yake nuna dukkan mutum idan akan abin da ya mutu to akan shi za a tada ka akan aikin da ka mutu akan shi wato za a tada ka yana abu na farko da zan gani a wannan hadisin shine cewa dukkan mutumin da ya mutu da ihrami har yanzu yana nan kan hukuncin wanda yake ihrami wanda yake da ihrami a haji sawa'un a raye yake ko a mace yake bai yi mi bai rihe kanshi bai rihe shi mace kuma menene ba ta yi ha kaya masu mi dumki mace turare ba ta sa ya duka wannan har har har namiji me yake bance ta da ita rihe huskar ta sai dai in ta zo wajen misali maza sai ta kare wato abin da ya shayi huskar ta haka sai ta kare huskar ta na da talibiya ba an yi kitabul hajji nan muwatta an yi wannan in ta ihrami ba ko an manta tayi to kenan abin da ya shahi muhrim wanda yake dauke da ihrami idan ya zama to ya mutu ba za a rihe kan shi ba wajen wato yi mushi likkafani haka huskar shi ba za a rihe ba saboda yana dauke da ihrami kenan shine ba za a mishi haka nan kuma ba za a sanya mishi turare ba kenan wannan tuhota shi guda biyu da su za a mishi wato likkafani sai a je a binne shi saboda ranar tashin alkiyama zai tashi yana yin wato talbiya wannan haka malaman hanabila da kuma abin da ya shayi shafi'iyya suka tafi amma hanafiya da wasu daga cikin malikiya sun tafi kan cewa a lokacin shi za a mishi mu'amala ta mu'amala ce wanda ba mai ihrami ba kenan bi ma'ana za a sa shi kamar wato aikin da yake yi wannan na aikin hajji misali daga lokacin mutuwar shi wato ya tsaya ya huta daga aikin haji kenan abin da zai zai zamanto za a yi mishi wanka irin yadda ake ma wanda ya mutu ba da ihrami ba wanka suka ce meye dalilin ku suka ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salat to kenan dalilin wannan shi daga mutuwar shi kawai ya huta daga abin da ya shayi aikin haji an gane kenan kawai wanka za a mashi a mashi da kafa ne a rihe shi dukan shi kenan su malaman wato hanafiya da kuma wasu daga cikin malakiya haka suka ta yi kan cewa amma dai abin da yake nan tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya kwaɗi a nan ya ce kada a rihe shi kada a mashi kaza babu wata magana da za a ɗauka ta wasu daban kenan ta nabi sallallahu alaihi wasallam za a dauka kuma ya gai sababin abin da yasa yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tada shi ranar tashi alkiyama wato yana wato mai talbiya yana mai labbaik allahumma labbaik abu na biyu kenan anan shine kuma game da wato rihi huska shi wannan bai halatta ya zamanto an rihe ta haka kuma bai halatta ya zamanto an sa mishi turare shi yasa yace wala tuhannituhu bai halatta ya zamanto an sa mishi turare kamar yadda bai halatta ya zamanto wato lokacin da yake aikin wannan ba zai saba turare kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya ambata mana a cikin wato wannan hadisi na'am wala tukhammiru ra'sahu wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu eh kada a shawa mishi turare kada kuma a rihi kanshi eh a waje yake da fuskar shi bakin nan kenan za a rihe shi an fahimta kan shi da wannan ba a rihe shi namiji aka ce ita mace ai bakin fuskar ta ce ita ma kenan ihrami za ta zama tona da wasu malamai suna cewa ita za a wannan inda amma dai in ka duba nassin dukkan mutumin da ya mutu muhriman kenan yana da hukuncin wani ne shine yace falatu wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sa kenan ba a rihe kan shi haka za a wannan yin mishi ga wannan ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya mutu da kafanin da za a wannan yin shi bai ishe shi ba yaya aka mishi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci caya a ja bangaren kan a rihe wajen kawuwan a sa abin da ya shahi itace kenan ka gani kenan can an rihe shi nan kuma ya aka sa wani abu wanda ba likkafanin ba kenan saboda bai samu ba wadataccen likawani wanda wannan yake nuna irin yadda sahabbai suka rayu likawani ma wanda mutum zai za abin ne shi bai kai yanzu a aljihun kama kudin likawani nawa gare insha Allah dar in mun zo karshen baban za a sayo likawani kenan mu gwada kaifiya ko da malam ne babba sai su zo a mana kaifiya ta su mana kaifiya ta sanya likawani tunda mun gayi ai yanzu yanda ake yi to amma pratik kenan ya kira malam su zo su gwada mana kenan wani ya ba da kanshi ana ba zai ba da kanshi a sa kai ka ba da kanka a ɗarin to ga ɗaya ya yi tabarro'i zai ba ko malar ridwan wai ya a ɗari mai ka kenan na'am na'am wajen sa ƙasa yo ai ya ake baka taba zuwa ba aka binne mutum da kai ai mu anan me ake sa ta duk itace ake jera tukun a sa ta barma ko ai ba kawai daga an sa ka da likaunin ake zuba ma wannan irin binne a irin irin wanda mushriki ko kuma wanda ba nawa shine kawai binne shi ne zakai shine kawai binne shi ne haka za a yi wanda ba musulmi ba ya mutu ta gawar shi ba za a bar ta ba haka dole a binne ta wannan yake nuna ma darajar dan adam ba za a ce ba wannan kahuri ne ya mutu shi kenan kawai a bar shi haka a za a je a ɗauke shi a je a binne shi amma ba binna ba irin ta musulmi kawai za a je a yi rami a turbuɗe shi amma musulmi wannan ko ba a sa maka ba wani abu a kanka ai kamar wani ɗaki ɗaki ne ake sa yaya ake siffa ta ginin kabari siffa guda biyu ce akwai allahadu akwai ashak ashak shine irin wanda irin wuraren mu ake yi wanda za a yi rami sai a yi iya a tsaka kenan idan aka zo aka sa mutum sai a juya shi ya kwanta bangaren shi na dama yana kallon alƙibla idan kuma shi kuma wancan allahad ne irin wanda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma idan aka zo a sa ka haka kenan ka bugu da ka gamu da katanga ta bangaren alƙibla nan kuma sai a jera buraguna wanda irin su irin saudiya zaka ga irin su ake yi mun gayyana na yaya ake yin wato irin yadda ya yi zirhi ma yake yi sosai mutum ma ya shiga ya ɗaya da kuranga za a shigo a mai koka a zo a sa ka a wannan inka to su allahar suke saboda ƙasar tasu tana ɗaukan wajen tana da tauri amma irin ƙasar mu nan rere ya yawa in aka ce a yi irin wannan sai ya zamne ya rubta sai ya zamne ya rubta an fahimta tayyib hadisi na gaba da malam ya kawo mana hadisi ne dai na ummu atiya take cewa qalat nuhina an ittiba'i aljana'izi wa lam yu'zam alaina wato an hane mu akan bin abin da ya shafi jana'iza amma kuma ba a zamanto an tsananta mana ba akan wannan kina wannan hadisi disin shi kuma yana mana magana ne akan hani game da mata su bi jana'iza hanin ya zo in ma ya zamanto hani ne na karahiya na kyama ko kuma hani na haramci amma dai zai zamanto na karahiya tunda ta ce walam yu'zam alaina walam yu'zam alaina wato bai zamanto ba an musta'kidin wato wannan hanin an tsananta musu akan shi kan wannan hanin kenan mata su bisu zuwa raka mamaci to suna ta iya ziyartar makabarta dalili akwai hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'ana Allahu zawaratil quburi ha yaushe ah hadisi la'ana Allah zawaratil quburi hadisi yanda sai sahihi albani ya saha Aisha cikin jami'i aiwa zawarat masu yawaita ziyartar makabarta shi yasa ba a so mace ta yawaita ziyartar makabarta ke kullun a same ki kina kan hanyar makabarta ko kuma yau kin je jibi kin je kaza kin je kaza kin je a'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya kawo la'anta akan wannan Allah subhanahu wataala yana tsine ma irin wanda suke wannan amma zuwa ta misali wani lokaci ko a shekara ko a rayuwar ki ne wa kika taba tayiya ko a shekara kika tayi so daya ko so biyu wannan bai shiga karkashin shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da yace kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da na hane ku akan ku ziyarci makabarta amma yanzu mi fazuruha ku ziyarce ta sannan kuma wannan am ne ga baki daya ya shafi maza da kuma mata dalili na biyu kuma akan halaccin mace ta ziyarci makabarta amma kada ta yawaita shine hadisin Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya huta ya je makabarta ya shiga wato yayi musu addu'a lokacin da ta bi bayan shi cikin dare ne ya huta da ta dawo da ya dawo ya ji ta kamar tana shasheka ya tambaye ta menene ya faru ta gayi mishi ko kuma Allah subhanahu wataala ya gayi mishi sai ta ambata mishi kaza da kaza da kaza sai ya gayi mata sababin da yasa ya huta ya tahi wato wannan ziyarta aisha take ce mishi to ya rasulullah ni in nayi ziyarci makabarta mi zance annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata addu'a da za ta yi wato ta zuwa wato ta shiga makabarta kenan wannan yake nuna su ma mata suna iya ziyartar makabarta suna iya ziyartar makabarta amma rakiyar gawa wannan shine wato hanin ya zo akan wato su zamanto sun sun tahi zuwa abin da ya shahi rakiya wato gawa kenan wannan hadisin shi ma ya zo don ya nuna mana wato an hane su game da abin da ya shahi bin wato mamaci al'amsariya take cewa walam yuzam alaina kuma bai zamanto ba an tsananta mana wato a kan shi in sha Allah da Allah mu tsaya da wannan ko kuma mu ci gaba lokaci ya Allah ya mu tashi a cikin wannan baban insha a cikin wannan karkashin wannan hadisi da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين